نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع ما سجل yau muna biyar ga watan uku hijira dubu ɗai da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar ishirin da takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairan da suke cikin wannan ranaku muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sadar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumiddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandudai dare kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul muddathir Allah ya ba mu iko mun yi suratul muzammil ya za mu tashi suratul muddathir zuwa abinda Allah madaukin sarki ya so suratul muddathir sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita kafin manzo Allah ya hijira daga makka zuwa madina tana daga cikin mufassal tana da ayoyi hamsin da shida kuma ita ce sura ta saba'in da hudu a cikin juz'i na ashirin da tara a tsari na ajiza na alkur'ani kinan daga fatiha in ka ɗauko lissahi suratul muddathir ita ce sura ta saba'in da hudu suratul muddathir tana daga cikin surori na farko-farko wanda aka saukar da su a cikin alkur'ani mai girma wasu suna ganin bayan suratul alaq to surar da aka fara sauko da ita ce suratul muddathir kamar yadda tarihi ya nuna Allah maɗaukin sarki ya muna jagora za mu fara da farkon surar zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon faɗin daidai abinda yake kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga faɗin abinda yake ba daidai ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya rufe jikinsa da tufafi muddathir ai mutadathir wanda ya rufe jikinsa kamar yadda muka gabatar a suratul muzammil cewa muzammil tana bayani akan rufe jiki haka ma muddathir tana bayani akan rufe jiki sai dai inda bambanci yake shine at-tazmil da at-tadthir suna da bambanci tadthir rufe jiki da tufafi wanda yake baya da nauyi shi kuma wancan at-tazmil rufe jiki da tufafi wanda yake yana da nauyi amma dukkan su dai suna da ma'ana guda da suna ɗaukar ma'anar rufe jiki da wani kaya wanda yake wajen jiki Allah maɗaukin sarki ya mana jagora kamar yadda malaman tarihi suka nuna mazo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara sauko masa da wahayi bayan wata shida bai sake ga wani wahayi ba ya je hira yana ibada bayan ya dawo daga hira sai ya ji an ambace shi ya duba baya bai ga kowa ba ya duba gaba bai ga kowa ba ya diba kudu da arewa kowa bai gani da ya daga kai sama sai ya ga jibrilu yana saman kujera a zaune tsakanin sama da ƙasa to wannan abin sai ya razana shi sai ya zo gida yake baiwa khadija labari khadija sai ta ce da shi idan wannan abin ya zo ma to ka gaya min lokacin da jibril ya zo da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai khadija ta kama shi ta zaunar da shi akan kafanta la ilaha illallah khadija haka ta kama manzo Allah ta zaunar da shi akan kafanta ta juyar da shi wani bangare ta ce kana ganin shi ya ce eh yana ganin shi ta ƙara juyar da shi ta ce yanzu fa ta ce kana ganin shi to yanzu fa ya ce yana ganin shi ta ce to wanga ba shaidani ba ne mala'ika ne sai ta ce da shi abshir fa wallahi la yi huzi kalla ta ce yana ma bishara Allah ba zai kunyatar da kai ba ai kai inna ka la tasilur rahim kana sadar da zumunci wa tasdiqul hadith kana magana da gaskiya kana taimakon miskini in kaga matsaloli wa'inda ba su da gaskiya kana taimaka musu kadi ta ce Allah bai wata kantar da kai ka kwantar da hankalinka Khadija kenan yanzu idan kana da mace ka iske ta zaune sai ka zo ka zauna saman kafan sai kai tashi kakka kare so koko a ba babban banza ba ka san ka girma ba ba irin khadija ba ce wala ba a samun mace irin khadija khadija haka ta kama manzo Allah ta zauna da shi saman kafanta ta ce to ya kwanta ya kwanta ta sa zane ta rufe masa jikinsa yana ce da ita da tsarini zammilini ta rufe shi tana masa addu'o'i irin nasu na mata na da haka ake son mace ta zama in kin ga mijinki ya shiga damuwa to ke kake rikice ki kokarin natsar da shi kake zo ki ce ina ruwanki ke kuma damuwar shi damuwar ki ita ce mace kadai da aka samu Allah subhanahu wataala ya aiko mata sallama daga bakin Jibril Jibril ya ce da manzon Allah ka ce mu Khadija Ubangiji yana mata sallama ita kadai aka samu wanda Allah ya koma sallama Khadija shine lokacin da aka gaya mata wannan sai ta mayar da sako sai ta ce wa alayka wa ala jibril assalam tace ya rasulullahi da kai da jibril aminci ya tabbata a gare ka amma ba ta ce ma Allah aminci ya tabbata a gare shi ba saboda Allah huwa salam shi Allah shi ne aminci shi Allah ne masu da baka ce mai wa'alaikun salam ya wuce nan wannan yana daga cikin fiƙin khadija da ce wa'alaika wa ala jibril salam kai da jibril aminci ya tabbata a gare ku Allah madaukin sarki ya mun jagora to shi sai Allah ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya rufe jikinsa kun san atyabu ismani tufafi sun kasu kashi biyu akwai shi'arun akwai ditharun shi'ar wa dithar lokacin da manzo Allah yake yaba mutanen Madina yace al-ansaru shi'arun wan nasu dithar shi'ar yanzu in kana da riga biyu ta cikin wadda take makale da jiki ita ce shi'ar sai ta kuma wagga ita ce dithar kenan ya zamanto ko kana da tufafi zanin da ka rufe jikinka da shi ya zama da tar ina ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka rufe jikinka da wani tufafi an gane ko kum tashi fa anzir kai mutane gargadi ana ka tsoratar da mutane su nisanci wushin Allah kada su fada cikin azabar Allah malamai suka ce me yasa aka fara da inzari qabla tafshir لأن الناس بحاجة إلى الإنذار أكثر dai mutane sun fi bukatar wa'azi na gargaɗi fiye da bushara. Isa Allah ce, To, mazo ya fara inzari kun fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, kuma Ubangijinka ka girmama shi, wa rabbaka fakabbir kuma Ubangijinka ka girmama shi. Wannan shi ne daga cikin wasu da Allah ya masa, kuma fa'anzir tashi kai gargadi dai kenan wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi kun gane ba wai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba kadai a'a duk wani abu da yake girmama Allah ne to kayi shi shi yasa kullama azuma fi qalbi al-abdi ma'rifatallah wa ta'zimillah عرف الإنسان adalar makhluk wal makhluqin duk lokacin da a zuciyar mutum ya zamto girman Allah ya tabbata ya girmama to gurgurun yadda mutum yake gane girman Allah da kuma halittun da Allah ya yi kenan ka girmama Allah subhanahu wataala wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa wa thiyabaka fatahhir kuma tufafinka ka tsarkake su hissan wa ma'anan an ka ce hissan tufan da kake sawa su zamo suna da tsafta ba a san malami ya zamo kazami ko da yaushe goro a baki ko da yaushe asuwaki a ana son malam ya zamo cikin tsafta ba dole bane sai ka sa sabon kaya kullum ma dai duka da za ka sa ka tsaftace shi kada ka zamo cikin dauɗa shi mana ya ɗaukar wannan sannan wa ma'anan da ma'ana kinin jikinka ka tsaftace shi ya zamanto ayyuka na sabon Allah ba a ganin ka ciki da abubuwan da wasu dace ba ka nisanta in ji wasu ciko warrujiza fahjur kuma gumaka ka ƙaurace musu ka ƙaurace ma bautar gumaka kada ka bauta kuma ga wasiya ta biyar wala tamnun tastakfir kada kai kyauta kana neman ƙari kada ka bada wani abu ga wani kana neman ya ƙara shi ake shi da shi hibatul thawab hibatul thawab kai babu musamman aka ce hibatul thawab kyauta na neman ƙari kamar harakan biki da ake yi na aure ka kai mu mutum jika biyar in bikinka ya taso ya kawo ma jika goma ya halasta ko bai halasta ba an gane misali ai iyayenmu suna yin wannan ada da yanzu idan bikinka ya tashi sai in kai ma sai in rubuta ni kyauta ne baka amma in biki na ya zo baka kawo ba kuma akwai magana to wannan ya halasta ko bai halasta ba ya halasta amma ba ga manzon Allah ba shi haram shi bai halasta gare shi bayin wannan amma mu muna iya muyi muna iya muyi kyauta da neman ƙari yanzu sai ka sai zabi manya-manya kana da wani dan uwa minista sai ka je ka kai masa zabi da Allah dan Allah ka kai mai zabin nan kowa na amsa ba to in ya tashi shi zai baka wani abu da zabin da ka kai da abin da zai baka wahi nashi to wani abu ya halasta babu lahi gare mu mumuye amma ba kamar zan Allah ba e wala tamnun tastakthir kada kai kyauta kana neman kare shi yana daga cikin dabi'a ta manzo Allah saboda an hana shi wannan aya kashi wannan ko kyauta ka kawo mai ka kawo mai abin dala 20 ya amsa yayi murna ya ji dadi ya gode Allah saka da alheri sai ya ce ga tukuci to shi in zai baka tukuci sai ya baka abin jika goma ko jika biyar kai ka kawo abin dala 20 aishe sa yanka karanta a tarihi waɗanda suka san manzo son suka a aike su suka yi masa kyauta sun san su shago su ya buɗe kuma shi ne wanda za ka kama kyauta ya baka tukwici ya ce ya ishe ka in kacce bai isa ba shi ƙara maka
wala tamnun tastakfir kada kai kyauta kana menene kana neman ka ƙara maka wannan fi qadayil mal nan ayar fa tana bayani akan abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi dukiya ko da yake ya halasta ga al'umma su shi dai bai halasta ba kula da kyau jama'a idza aratta an takuna asiman bi haqqin la taj'al li ahadin min al-khalqi alayka minna idan kana so ka zamo babba da gaske kar ka yadda alamarinka wani ke tallafa maka duk wani abu da za ka yi inda wani yake tallafa maka ka yi shi to ba ka zama babba na gaske sai dai ka yi babban kare in ka ga wasu in ka ga wasu ka yi shuru amma yana da gaske abin da ake gina rayuwa da shi in kana son ka zamo babba wata rana to kakka da sadda kake yaro ya zama wani yake tallafa maka dan ya gina ka ka mutu musamman abin da ya shafi menene abin da ya shafi kuɗi saboda mai mutane sun kasu kashi uku ku saurara ku ji mutum na ɗaya rajulun anta asiru akwai mutumin da kai bawansa ne wa rajulun huwa asiruk akwai kuma wanda shi bawanka ne wa rajulun anta wa huwa sawa nuzara akwai wanda kai da shi duk matsayin ku daya wani mutum ne kake bawansa duk wanda ya baka ka karba to ka zama bawansa ya saye ka ba yadda za ka yi kuma ka gwada ka gani yau ka je ka kashe murya ka kai kuka alhaji wallahi akwai matsala kaza kaza a kai haba malam in ba mu muku ba so za mu yi ma gashi haka mu yana nan yana jiran ka akwai kuma mutumin da bawon ka ne wanda kai kake bashi dole za ka cewa na gashi ka kama shi dan an zo ranar da in ya musa ma kowa kai bai musa maka da kuma mutumin da yake kai da shi duka ɗaya ne shi ne wanda ka yi mishi ya yi maka kina idan kana da aboki dusar da yake kyautata ma kai ma ya zamanto akwai wani kyautatawa da kake masa zan da zai hito ya ce aini na yi maka za sai ka ce haba wani ni ma ranar nan na yi maka kaza an marmaki to ba zai mallake ka ba Daka nasiha ta ga yan uwa na almajirai in dai muna son mu yi da'awa mu kuma gina da'awan zuwa gaba don ba mu san me za mu zama gaba ba to tun yanzu kan mu yadda ya zama muna da mai gida ya zama to akwai wani wanda ke jin in ba da shi ba babu mu to da'awan mu ta samu cikas tun daga nan ta zama gurguwar da'awa yadda ka ga malami yana faɗi inda wani ke ɗinka kayan yana bashi yana sawa a yana ya mutu ya kashe kanshi kana malam gidan wani mai kuɗi ne kake zaune masallacin da kake na wani mai kuɗi ne ya gina shi ke biyan ka wani daidai alhaji wani shi min kaza ko kuma a halakar da'awan wani na yake yi ka mutu ka kashe da'awaka ka kai da wannan wa alaikum salam na'am ibada shi ta yi yana tambaya ce yanzu wani mai kudi ya gina masallaci sai ya ɗauki wani mai malami sai ya kai shi a wannan masallaci duk wata ya rinka biyan malam to shi wannan malam ya matsayin shi babu lahi inda lokacin shi ne shi malam ya bayar an biya shi haƙƙin lokacin shi babu lahi amma in ni na ban yadda ban zuwa ban ji ba a'a kai dai matsaloli ma da yawa ni ba ko ɗan gutar gina masallaci ya ce ma ustaz ga masallaci ni dai ban ce ma wani ba ban zuwa sai dai in zan yi zan yi harkan masallacin ne shi na tashi ina ta kamar yadda muke nan in ganin masallacin da muke duk abin da zamu yi zamu yi fi sabilillah ne babu wurin mu da wai alhaji wani ya sadar da shi ko banda alhaji wani a'a muna yi ne dai dan Allah shi biya mu in yau kace mun baka haushi bari ka ɗebe haushin mu wallahi ƙarya kake baka isa to ta ina za ka ɗebe haushin mu ta ina yanzu karatun da muke akwai wani alhaji da zai zo shi ce ai shi yake daukan nauyin karatun ya hwasa eh eh babu ƙarar da ka gaji baka zuwa sai ka te gobe sai Allah shi kawo wani abin da ya dame mu ba mu taba zakkawa mu yi karatu mu ce ai ba mu ga alhaji wani ba to saboda mi ba mu gan shi ba wannan matsalar shi ce ina ga dama ya zo a tai da shi ina ga dama ya ki zuwa Allah ya kawo wani a tai da shi dole sai an kula a harkar da'awa ustazu kake yadda a da'awanka wai akwai hannun wani ka mutu kullum sai wani shiga mu ce ai ustazu kaza ustazu kaza mu a harkar da'awa ba mu da mai gida kullum yana faɗi ba mu da mai gida duk duniya ba mu da mai gida kawai duk duniya kaga ai wannan boys ko ina yana taya ko duk wani alhaji da yake gana ai sai da shi za a yi wa'azi in dai ya ji wannan mu a gurinmu ya san dai karya yake ba ruwanmu da kai in ka zo a yi da'awa a yi in baka zo ba abin da ya dashi ba abin da ya shahe mu in muna da mu in ba mu da mu haƙura haka da muke yi shi zai sa a da'awa ka samu izza amma wallahi kakka yadda wani mai kuɗi ya lallabe ka ya zo ya ce ai kaza ya kyautata ma wata rana sai ka so ka yi wa'azi gaban shi ba ka yi sai ka so ka haɗu wata magana ba ka haɗuwa amma shi wanda zai kyautata maka ya ɗan dunkula hannu ya ci ustazu ga wannan to ya san shi ma in aka tattauna shi da ustazu an amfani da juna dadda zai zai ce aini na yi ma kaza da zai ga ce ah to ran nan yi ma kai ma ba na yi ma kaza ba an zan ɗaya ko ba zan ɗaya ba to kun ga haka ake so kowa shi cire ran shida sai ya dogara da wani ai ku ɗauki misali a gwamnatance wanda duk wanda ya shiga gwamnati aka ba shi matsayi aka ba shi biro da Allah yana da ta cewa daga sama sai a ce mai ana so aika za sai ce ai bai dace ba sai a ce mu za ka ce ma bai dace ba i sai shi tona in bai yi ba na tone sun tsaya dole shi ai katon bawa kenan haka in kasuwanci za ka yi ka dogara da Allah ka dogara da mai da yawa in kasuwa da suke shiga bashi saboda ya dogara sai ya doko kayan alhaji wani ne daga nan sai shi shiga bashi babu yadda zai yi duk yadda an ka bashi kaya ko bai su dole karbe su haka ka zama bawansa Allah ya samu dace kenan shine yake cewa Hmm? Hmm. yau ai misali yana tambaya ce mu a gare mu ya halasta ko mu in mun ya halasta amma girma ya fada raƙumi ya shanye ruwan kashi ko ba haka bane shi ko ba a son girman shi shi faɗi to in koi ma baka son girman ka ya faɗi sai kai koyi da umarnin da aka yi manzo Allah ya zama to kai ma za ka yi kokari kai yadda girman ka ba zai faɗi kai fa ba a daraja fa da kwaɗayi fa wallahi mai kwaɗayi bai daraja bai zama babba dun ka ga mutum ya sa kwaɗayi yana dibin wani shi mai kaza wani shi mai kaza ko ko in ba da wani ba ba a kaza ba ka zuwa ko ina kuma sai an yi ma ka zo kana inda ka sani ma ba ai ma ba to wani shi ma wata kyauta daga baya in ya gaya ma wata magana sai ya gwara ma bai maka ba ku duba ku ga inda manzon Allah yake mutum ne mai hikima sai da na abubakar ya yi amfani mazala ya amfani da dukiyarsa ko bai amfana ba ta ɓangaren maslahar manzon Allah ko ta ɓangaren maslaha addini eh ta maslaha addini yanzu nan ga wani sai shi ce a to shi malam daga wannan magana rana kaza da aka nemi taimako ai na bada kaza to malam kaba ko addini kaba ko ba ga bane addini ne da za a yi hijira tsakanin manzala da abubakar abubakar ya ce ya yi tanajin taguwa guda biyu da su za a tafiya ya ce manzala ga guda ne ko ga guda sai manzala ce a wagade da za hau a matsayin taka ka ce ta wace to ga dinare ɗari maimakon ɗokata da zanyi kyauta abubakar ya ba manzo Allah taguwa ya ce a ga dai wani abu wanda su kudin da manzo Allah ya bayar taguwa nawa za su sayi kun gane misali in ka ɗauki irin wannan misali yana da yawa da Allah baya yadda shi sa an halasta wa manzo sallallahu alaihi ku duba ku ga sadaka halas ne manzo Allah ya ci ta ko ba halas bane an hana shi cin sadaka saboda sadaka kaskanci ce malam sadaka kaskanci ce kyauta ita ce karamci me bambancin kyauta da sadaka sadaka ka je ka faɗi kukanka aima sadaka ne kaskanci duk damuwar da manzo zai shiga bai zuwa ya ce ga damuwar shi a mishi kanu amma ita kyauta shi ne mutum ra'ayin kanshi ba ka neme shi ba shi ce ma an shi ko kana da ko baka da shi ce ma an shi wannan kyauta ce wannan karamci ne ina zaune sai ka zo ka samu wani abu mai tsoka ka ce ustazu ga wannan ni ce na amsa na gode na gode na yi ma addu'a wannan karamci ne ba kaskanci ba ne gobe ba ka zuwa ka ce ai kai ka bani kaza to roƙonka na yi an fahimta hausa to daidai da kyauta in aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta ce wa girmamawa ne yanzu yanzu in ce ma ga wannan na san ka haikarin abin saboda ina girmama ka ne baka to shi manzo Allah eh an kai mai haka nan sai ya bada tukuici shi ko in zai bada tukuici sai ya bayar da tukuncin da ya hai kyautar da aka yi masa saboda kan gobe a ce ai an masa kaza Allah ka yi wani jagora. Eh? Aro, yana tambaya, ya ce akwai bambanci aro da sadaka ko? Shi aro ba kaskanci ba ne, kamawa na take yi. inda manzo Allah ma ya je aron wani abun da yake da bukata bai da shi in ka zo kai mutum kace aramun kaza ya san zaka dawo da shi kuma in baka dawo ba ma zai tambaye ka inda aramun ka ce kuma in ya ki baka ma ka aika zo gurin wani ka ce aramin shi aro ba kaskanci bane bukata ce take kamawa kana aika zo aron wanda kake ganin zai baka in ya baka ka kalba in bai baka ba ka je gurin wani amma ba ba ni kaza ba a matsayin taimaka min babu lahi addinin mu bai hana bai haram akwai babi na aro ko babu akwai babi na kyauta akwai babi na sadaka akwai babi ga sunan kowane da babin shi babu lahi Allah ya mana jagora na'am shi yasa malamai suke cewa al-hurru man lam yakun alayhi yadu ahadin da mai yanci shine wanda babu tallafin hannun wani shine da sadda aka ce mutum yake tallaba ma a wani bangare sai an zo a wani wurin da gashi kana son ka ce wani abu wallahi wani abun bai faduwa inda an ci ana isma'il an ci ba yadda za ka yi da aka mu yi ta ƙoƙari musan cewa akwai aiki gaba gare mu yanzu idan kana wata magana fa wani sai ce kai malamin can cika baki a gare shi Allah mu a shaga mu nan ba cika baki ba ne in ma cika baki ne da kajiya sai ka ce to aiko na hana mai kaza ko kuma ina da niyyar mai kaza to ba zan yi ba ko ka gani ana zuwa gurin ka a nema ko ba haka bane in babu sai a je gurin Allah a nema ka wannan babi ne na tunatar da al'umma ba babi bane na alfahari ba wanda yake karhin a taimake shi amma kamar yanzu da muke faɗa dai ba mu da wani wanda muka dogara da shi in banda Allah to Allah ya mana jiya ya yi mana yau kuma sai mu ce gobe mana gobe ma zai mana insha Allah kinan kowa ya yi kokari ya dogara da Allah ya dogara da kansa kadar ya zamanto ka zucciyarka ta karye kana ribin sai dai wani shi maka kaza ba laihi ba ne in yayi ma amma a matsayinka na mai da'awa kamar gurgunta da'awa ne taka kai da ake son ka zamo baba jagora abin koyi sai an waye gari an zo gurin da ka kasa magana ka ci ka sha babu magana Allah sauƙa mana akwai da ya zo yake cewa fadanci na muka yi kamar wannan gwamnati muna fadanci sojoji a yi kaza a yi kaza na ce da shi mu yanzu in akwai gwamnatin da muke da damar a yi da mu in muna ɗin akwai gwamnatin da muka samu dama a yi da mu to wannan gwamnati ce ta cani ce amma mu ba mu da buƙatar cani ya san mu yau ko gobe nan cikin masallacin nan cani ya turo wakilin shi nan muka zauna da shi cani ya aiko shi muka tattauna abin muka tattauna abinda mu muka faɗa masa musamman a bakina na ce to ni dai ni ban watan in haɗu da cani ko a hanya ban son cani hisan ne kuma ban bukata wani matsayi a gurin cani abinda muka roƙo shi shugaban ƙasa in mun haɗa gaskiya ya aiki da ita banda shi ba mu bukata komai a gurin shi kuma har yanzu muna kan wannan ka'ida matsayi ko na ko ta dan ko da menene ko na fake min ne in dai a wata gwamnati ne ba mu son shi kuma in sakon ya kai ga duk wani da zai hanya mu samu matsayi ya toshe ba mu fatan wannan muna fatan abin da muka faɗi in dai gaskiya ne ayi aiki da shi ya kata ya isa eh to kana malami ka shiga gwamnati ka zama fada kenan to wa za ka ga ma gaskiya ai babu magana faɗin gaskiya Allah ya samu idan shi ya kuma kare mu mu faɗi abin da yake daidai ne almuhim dai wala tamnun tastakthir ko ba haka bane mu ci gaba ina da muke wal rabbika fasbir haka ne ko kuma game da al'amarin ubangijinka sai kai hakuri ai wasbir lillah kai hakuri dan Allah alamatu laqihi min al'adha game da duk abin da kake haduwa da shi na cuta ababi na wa'azi sai ka haɗu da cutarwa ta magana cutarwa ta jiki cutarwa ta menene kai haƙuri haƙuri ake yi don Allah an fahimci hausa shi ne alamun ɗaukin sarki yake cewa ina ne wadda rabbika fasbir kuma game da al'amarin ubangijinka kai haƙuri li'anna man sabada lillah duk mutumin da yayi haƙuri don Allah la ya dubbu ilaihi liyas to ɗaya tsammani bai shigo shi yanzu ba muna wannan tahiyar ba ai haƙuri muka yi muka kawo nan to in dai mun yi hankuri ne dan Allah abin da wanda muke son mu cimma ba mu ɗebe kauna za mu cimmi shi amma wanda duka ga yana haƙuri ba dan Allah ba dan wata manufa sai ya gashi ya bar haƙurin ya ya da wannan abin da yake yi to a lamarin da awa haƙuri ake yi kuma haƙuri dan Allah dan ka cimma abin da kake so ka cimma na manufa Allah ya ce wani rabbi ka fasbir game da al'amarin Ubangiji ka kai haƙuri fa idan nuqira fi naqur idan aka yi busa a cikin kafo shine busa na biyu na tashi alkiyama fadalika to wannan fa busan fadalika yawma idin yawmun asir to wannan yini yini ne mai tsanani alal kafirin akan kafirai ghairu yasir ba yini bane mai sauki ce zarni wa man khalaqtu wahida ka barni da wanda na halice shi wahidan shi kadai fi batni ummihi a cikin cikin babarsa ma'ana biduni malin wala waladin wala jahin duk wani da ka gani Allah ya ce shi kadai ne muka yi shi cikin cikin babarsa bai da ko sisi bai da da bai da wani matsayi duk in ka ga mutum da matsayi duniya ne ya same shi in ga mutum da kuɗi duniya na same su ba su yi zo da su to in bai bi Allah ba Allah ce ka bar ni da shi kai mai wa'azi sai da kake wa'azi wani ya kangare yana kulle kullen magirci Allah ce bar ni da shi kada shi kakka fada da shi waj'altu lahu malam mamduda kuma na sanya masa dukiya mai yawa wa bani na shuhuda da ƴaƴaye waɗanda suke halarci a tare da shi wa mahattu lahu tamhida na kuma shin hida masa arziki shin hidawa thumma yatma'u an azid kuma yana kwaɗayin in ƙara masa dukiyar da na bashi Allah ce kalla a'a al'amarin ba haka yake ba innahu kana li ayatina anida shi ya kasance yana taurin kai game da ayoyin Allah suka ce wannan ayoyi an saukar da su ne akan al-Walid bin al-Mughira Walid bin Mughira akan shi aka saukar da wannan ayoyi shi Walid baban Khalid kenan Khalid bin Walid amma a lokacin da manzo Allah ya zo shi ya fi larabawan da ke a wannan guri yawan shekaru ya yi su yawan yaya ya yi su yawan dukiya kenan shi an da matsayi sai ya zamanto magana shi tana da tasiri dan an ce da warqatu bin nawfal da walid bin al-mughira wajen shekaru duk sa'annin juna ne amma shi warqatu bin nawfal shine wanda yake ba manzo Allah labari cewa inda ina raye lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin nan da na taimaka ma manzo Allah yake cewa ashe ni za a kore ni daga wannan gari na maka farkare ce za a kore ka ai ba wanda ya zo da ila abin da ka zo da shi fashe mutanensa sun kore shi to shi bai da bai da kuɗi talaka ne sai zama gane shi ba ta da tasiri kamar ta Walid ibn Mughira inda shi mai kuɗi ne kasan mai kuɗi yana da tasiri me yasa in zai bayar a karba dole ya mallaki mutane shine dai zancen da muka kare da zuciya to shine walid ya je yana ta cece kuce game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko ba haka bane inda abinda ya faru kamar yadda za mu ji tsakanin shi walid bin mughira da sauran 'yan uwansa kafirai sun kasance in dare yayi sai su labe bakin gidan manzon Allah sadda yake karatu suna sauraron karatun da manzon Allah yake sai sun zo sai su haɗu da juna sai ya ce kaiwa da mika toyi sai ya ce abin da ya hirkashe ka shi ya hirkashe ni kai fa sai ya ce ai kai ma haka sai ai alƙawari a cika a sake haɗuwa da ya ƙarshe dai haka abubuwan sun kai ta kasancewa har ya zamanto Allah ya saba su da rabo su karbi gaskiya to shine Allah subhanahu wataala yake son ya kissanta mana labarin shi wannan Al-Walid bin Al-Mughira lokacin da yazo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana karanta masa alkur'ani in ba manta ba cikin suratul zukhruf manzo Allah yake karanta masa da manzo Allah ya kai wani guri sai ya rufe bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dan Allah ka bari hakan to da ya dawo gida wannan karatun yayi tasiri akan sa sosai Abu Jahl ya fahimci Walid bin Mughira ya canza shine sai ya zo gidansa ya same shi yace sai yayi yadda ya tinzira shi ya faɗi magana da bata dace gaba ba game da manzon Allah ya zo gidan shi yace da shi ai ga a can ana hada ma kuɗi za a taimaka ma inda an ga ka zo gurin manzon Allah ya sai da ce ka kaza kaza sai ce shi za a gwada ma kuɗi kaza kaza Abu Jahl ya ce to ka je ka faɗi magana mummuna game da shi dan a san cewa baka yarda da shi ba to shine sai ya zo ya faɗi wannan magana da zamu ji a cikin wannan sura duka dai yana cikin wannan kisa Allah madaukin sarki ya muna jagora yasa Allah madaukin sarki yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida kabarni da wannan da na halicce shi shi kadai a cikin cikin babarsa waja'altu lahu malan mamduda na kuma shimfida masa dukiya mai yawa wa banina shuhuda da yayaye wayanda suke shuhud malamai suka ce ai hadirin yana da yaya goma wasu suka ce yayaye bakwai cikinsu uku sun musulunta daga cikin wanda suka musulunta akwai Khalid bin Walid cewa ko ina zashi suna nan yana da ƴaƴaye maza guda goma kenan bai tabuwa jarumai kasan dai Khalid jarumi ne haka ƴan uwansa jarumai ne to saboda yana ji da dukiya ga ƴaƴa abin da ya ga dama shi yake yi shi sana Allah yake haka ito mana wa banina shuhuda ai hadirina ma'ahu suna tahowa tare da shi kuma hattu lahu tamhida kuma na shimfiɗa masa rayuwa mai kyau a cikin dukiya ana a rayuwar duniya na shimfiɗa mai dukiya ga tana yana rayuwa da ita thumma yatma wa nazira sannan yana tsammanin a kara masa da kafircin da yake da shi Allah ce kalla al'amarin ba haka yake ba innahu kana li ayatina anida shi ya kasance mai taurin kai ne game da ayoyin sa'ur hiquhu sa'uda Allah ce zan shigar da shi cikin tsanani ai mashakka zan shigar da shi azaba mai tsanani wanda bai iya shaita shi ne sa'urhiquhu sa'uda zan shigar da shi a cikin matsi cikin azaba mai matsatsi gane ko innahu fakkara shi yayi tunani kenan yanzu shine zai hito da maganar mu wanda tunani yayi shi Walid bin Mughira lokacin da Abu Jahl ya ce da shi sai ka faɗi magana mummuna game da musulunci shine sai ya tsaya yana tunani to mina na zai ci game da manzon Allah ya ce da shi mahaukaci ne in ya ce da manzon Allah mahaukaci bai da kamar mahaukata ya ce da shi boka ne Qur'ani bai kama da bokanci ba ya ce da shi mawaƙi ne Qur'ani bai kama da waka ba to mi zai ce to shine yake ta wannan tunani to yana cikin wannan tunani ne kafin shi faɗi abin da yake fara duka Allah haka to ya gaya mana cewa innahu fakkara shi wannan kahiri ya yi tunani kun gane ko game da me fi ma ya kula fil qur'an game da abin da zai faɗi a cikin alqur'ani wa qaddara kuma sai ya kaddarta a cikin ransa fa qutila kaifa qaddar sai aka tsine masa gwargwaron yadda ya kaddarta abin da zai faɗi na shari game da alqur'ani sun makotila sannan aka tsine masa ma'ana aka nisantar da shi daga rahamar Allah kai fa kaddar gwargwaron yadda yake kaddara mummunan magana da zai jingina ta zuwa ga alkur'ani sun manazar sannan ya ƙara duba ya ƙara waige ya gani wacce magana ce ta dace a gurin shi shi fa da zai faɗi game da ƙur'ani sun ma'abasa wa basar sa'annan ya ɓata rai kun gane ko ya ɗaura fuska mana yayin da bai samu abin da zai faɗi game da manzo sallallahu alaihi wasallam shine thumma abasa mana ya ɗaura fuskarsa wa basara kuma ya ɗaure abin nan wa kalaha hina lam yajid ma yud'inu bihi fil qur'an ya ƙara ɗaura fuskarsa yayin da bai samu abin da zai faɗa ba game da alqur'ani mai girma faqala haka ne ko? sun ma'adabara sannan ya juya baya wasu takbara ya yi girman kai wa ƙwala sai ya ce na na bari mu ga wajen thumma abasa wa basar ko thumma adbara wastakbara ya juya baya wastakbara kuma yayi girman kai fa qala yace in hadha illa sihrun yu'thar ai wannan qur'ani ba komai bane sihiri ne da ake ruwaito shi yu'thar ay yurwa da mazala yake zuwa ya koyo shi ya zo yana faɗan shi a yadda yake son ya faɗa in hadha illa qaulul bashar yace ai qur'anin nan ba komi bane magana ce ta mutum manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koyo magana ne a gurin mutane ya zo yana roye tashi yana gaya wa mutane Allah subhanahu wataala ya muna jagora kaga halin makiya duk yadda za ka yi don ka tsallake daga zagin mutane ba ka iya tsallakewa sai an yi ma zagin nan sai kuma an faɗi abun da yake ba haka yake ba inda yanzu kaga wannan bawan Allah shi ne da kan shi ya je ya saurari maganar manzo sallallahu alaihi wasallama ya kuma san ƙur'anin nan gaskiya ne amma da ƙarshe ƙoƙari yake ya faɗi sharri ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma haka yayi ta faɗa sharrin amma daga ƙarshe abin tambaya sharrin nan da ya kula ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya rage mai darajar shi bai rage masa darajar sa ba dan haka idan ka zo kana harkan da'awa dole sai ka samu inda za su zo suna faɗa maganganu akan ka wani zai yi kokari dai shi zo shi gaya wa mutane ai kun ji wannan nan da yake cewa kaza ai ko ba ku san shi na ba ni na san shi kawai baki na shi zo shi tsara magana don shi shi haɗi magana ta ɓata ka wannan bai komi gadawa kiyaye da kyau mutum don ya zo inda kai tsakaninka da Allah abin da kake idan Allah kake yi duk yadda wani zai yi don shi shi yaɗa ɓarnarka cikin mutane kyale shi komi bai manzo sallallahu alaihi wasallam an riga an yi masa wannan me rage mai bai rage daraja shi ba kai yanzu in banda ƙarya mutum na rimin ƙur'ani ce sihiri ne suka ce fa ka ji fa in hada illa qaulul bashar ƙur'ani nan ba komai bane magana ne na mutum Allah ce sa usulihi saqar zan shigar da shi saqara eh wannan dabqa ne min dabqatin nar ga cikin wuta akwai saqara Allah ce to ciki zan shigar da shi wa ma adraka ma saqar me sanar da kai abin da ake ce ma saqar malamai suka ce idan Allah subhanahu wataala ya istifhami da fi'ili madi anan sai zaman to ana son ilmantar da manzon Allah wannan abin amma yan ka istifhami da fi'ili mudari'i to babu bukatar sanar da shi kaman wa ma adaraka wa ma yudrika wa ma yudrika kaga mudari'i ne to nan istifhamin nan ba na aba manzon Allah wani labari bane amma in an ka istifhami da fi'ili madi to ana son a bashi wani labari kamar da aka ce wa ma adara ka ma saqal to me sanar da kai abin da ake ce ma saqal ita wutan nan na saqala la tubqi ba ta rage komai da za a yi ma azaba inda an shigar da shi ko mina na tana tana canyewa kun gane ko wala tadar ai wala tatruku kun ba ta barin shi duk abin da aka sa ciki za ta kone shi ba ta raga shi ba ta kuma barin shi in ta kone shi daga baya kuma sai shi dawo kamar yadda yake lawahatu lil bashar tana kone fatan jiki fatan jiki tana konewa nan da nan ne ta kone fata ko kuma lawahatu lil bashar tana sanya bakin fata da mutum ya shiga ga fata shi ta yi baki ya yi duhu duka ne yana ya ɗauka wannan ma'ana alaiha tis'ata ashar tana da masu tsaro guda goma sha tara wasu malama suka ce tana da mala'iku guda goma sha tara wasu suka ce a'a akwai allah ya ce alhatis ata asha tana da masu tsaro guda goma sha tara mala'iki tara ne runduna tara ne minana allahu alam allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya wa'inda za su yi tsaron wata ba sai da mala'iku saboda su adda ƙarfi jama'a mala'ika guda kaɗai ya shi duniya kafaɗa guda na mala'ikin da ke tsaron wata sai kai shekara kana tafiya saman kafaɗa shi ba kai ƙarshen ta ba kuma ja'alna iddatahum kuma ba sanya wannan adadi nasu ba da muke ba da labari illa fitnatan lil ladina kafaru sai dai ya zama to jarrabawa ga waɗanda suka kafircewa Allah li yastaqina alladhina utul kitaba domin su kuma wanda aka ba su littafi su ƙara samun natsuwa su ƙara tabbatarwa cewa abun da aka faɗi a Qur'ani haka yake a cikin littattafansu ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإن سكر إيمان سكار إيماني ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب سنن وإن أكبا littafi su ne yahudu da nasara su ma ba za su yi shakku ba game da labarin da ƙur'ani ya bayar ai su ma an ba su wannan labari a cikin littafinsu wal mu'minuna da mu'minai wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wa inda yake akwai rashin lafiya a cikin zukatan su ne munafukai wal kafiruna da munafukai su za su rinka cewa ma za arada Allah bi hada matala me Allah yake nufi da wannan misali ma'ana wannan adadi guda 19 da Allah ya ambata me yake nufi ana nufi mala'ika 19 ne ko kuma mala'ika runduna 19 ne na mala'iku za su rinka wannan tambayoyi duk da su kafirai sun faɗa cewa ai manzo akwai wani kafiri ma da yake cewa shi mutane su yi kokari in an je lahira su rike mala'ika biyu kawai a bar shi da goma sha bakwai shi zai maganin su wasu suka ce a ku rike tara ku bar mai goma kazan ba wuce ya ce yaro bai san wuta ba sai ya dafa ke in ba da hauka ba mala'ikan da guda ɗaya Allah yake sa shi shi azabtar da duniya ga baki ɗaya kai kuma don kaci ka sha ka ce a bar ma guda goma sha bakwai Allah sai ya ce wa ma ya alamu yake ce yadullullahu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana fatar da wanda yake so kuma ya shirya da wanda yake so wa ya alamu junuda rabbika illa amma fa fa wanda ya san adadin rindinonin ubangijinka sai dai shi mana a cikin wuta masu tsaron wuta babu wanda ya san adadin su sai dai Allah jagoransu shine malik maliku ko a cikin wuta sarki ne ‘yan wuta za su yi ta kira ya malik ya malik ya malik sai an shekara dubbai sai ya amsa musu ita shi me bukatar ku liyaqdi alaina rabbuk ka ce mu Allah ya kashe mu mu huta za su yi ta maimaita liyakuti alaina rabbuk liyakuti alaina rabbuk sai an yi shekaru dubai can manta sai ce innakum makifuna kai ku zamna haka dan da za ku tabbata akwai akwai matsala amma ya alama junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka sai dai Allah saboda yawan su wama hiya illa dhikra lil bashar ita dai wannan wutan ba komi bace face tunatarwa ne ga mutane ƴan adam Allah ce kalla zancen ba haka yake ba wal qamar ina rantsuwa da farin wata wal layli id adbar ina rantsuwa da dare yayin da ya juya baya was subhi idza asfar ina rantsuwa da asbahi yayin da ya haskaka haskensa shine idza adaa innaha lalle ita wutan nan da kuke ji wata jahannama la ihdal kubar tana ɗaya daga cikin abubuwa masu girma mana tana daga cikin jarrabobi masu girma shine da ihdal balayil azima tana ɗaya daga cikin jarrabobi bala'o'i masu girma nadhiran lil bashar abun tsoratarwa ce ga mutane yan adam ma'ana ana ba mutane tsoro da ita shine nadhiran lil bashar mutane an karanta musu ita to suna tsorata liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda duk yake so daga cikin ku mutane ya aikata imani ga Allah aw ya ta'akhkhar ko ya jinkirta yin aiki na kwarai duk da ya rage gare shi ne kina an ya taqaddama an ya taqaddama aka ne ko bil imani billah in mutum yana so yayi aikin kwarai yayi imani da Allah aw ya ta'akhkhar ko ya jinkiri yayi aikin da bai dace ba kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai dai game da abin da ta aikata na menene na ayyuka to ma'akhuza da shi za a kama ta ma'ana shine za a jingina ta gare shi kowace ma- kowace da ta jinginu ne da ayyukan da ta yi ko dai ya zamanto fa imma an tubiqaha a'maluha ko dai ayyukan mutum su aukar da shi cikin wuta wa imma an tukhallisaha ko kuma ram min alhalak ko kuma ayyukan ka su kubatar da kai daga halaka kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai tana jinginuwa ne da aikin da ta yi a lahira kowa ana jingina shi da aiki shi ne ya masa hisabi a ra- a aina a lahira sai menene gaba Allah ya ce illa ashabal yamin sai dai banda ashabal yamin fa innahum la yu'khadhuna bi dhunubihim su kan ba a kama su da menene da laifukan su fa litujawazu anha ana tsallake su daga shiga wuta lima lahum min amalin salih game da abin da suke da shi na yake na kwarai da yake akwai sabani a wurin malamai da Allah ya ce illa ashabul yamin sai dai ashabul yamin su kadai ne ba za a jingina da ayyukan su ba wasu malamai suka ce ashabul yamin anan su wa ake nuhi kun gane in ana maganar matsayi ne a lahira suwa suka yi kowa matsayi a lahira ban ji ba asabiquna asabiquna ko to kenan ai sai kamata a ambato to da wannan ne wasu malaman suke ce an kace illa ashabul yamin ba ana nufin wa'incan da aka ambata a cikin suratul waqi'a ba abinda aikin da ashabul yamin shine al-atfal kananan yara wanda su ba su ma aikin ba in an ce da aikin kwarai ne za a jingina kowane rai to su wani aiki sun kai babu aikin da sun kai kenan sai dai su wa'annan ƙananan yaran da suka mutu su kan ba a jingina su da aikinsu inda ba su wani aiki ba shi yasa Allah yake cewa menene gaba fi fi jannatin yatasaalun su ƙananan yaran in sun shiga aljanna sai kaga suna tambaya wa suke tambaya anil mujrimina game da masu laifi suna cewa ma salakakum fi sakara kai ko me kuka yi da aka sa ku cikin wannan wuta kenan malamai suka ce wannan yana fassara wani illa ashabul yamin kai da kai gwagwarmaya a duniya da ka ga mutum cikin wata ka san miya kai shi ko ba haka bane amma yaron da ya zo duniya bai yi komai ba ya wuce ai shi zai iya wannan tambaya ko ba haka bane da shi yasa wasu malamai suka fassara shi da ana nufin ƙananan yare ne wal ilmu inda Allah al'amru wasi ko ba haka bane Ƙalu sai su ce lam naku minal musallin ai mu ba mu kasance cikin masu yin sallah ba kafirai za su bada wannan amsa wa lam naku nut'imul miskin kuma ba mu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna nakhudu ma'al kha'idin kuma mun kasance muna shiga barna tare da masu aikata barna wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryatawa game da ranar tashi alkiyama hatta atana al-yaqin har tabbatar zo muna shine mutuwa kun ji dalilai guda hudu da za su fara amsa shi yasa da Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane su ba suwa wa'inda suka sifantu da ɗabi'un nan guda hudu duk wanda yake da ɗaya daga cikin wa'innan sifofi shi ceto ba zai amfane shi ba su malaman tafsiri suka ce duka a lahira za a yi ta ceto za a yi ceto sai an gama ceton kowa amma masu wayan da sifofi guda hudu su kan ba su tsallakewa suna za su sauro Allah ya kare mu fama lahu ma'ani tadhkirati mu'ridin me yasa mutane su suke bijiri wa wannan tunatarwa ta alqur'ani yasa mutane suke gujewa alqur'ani tambaya nan da mushrikai ake asalin maganar amma ta shafe don mutumin da lamarin qur'ani bai shafe shi ba fa malahu ma'ani tadhkirati mu'ridin isa mutane suke kauracewa alqur'ani ka'annahum humurun mustanfira wasu na karanta da mustanfara ka ce da su jakuna ne wajen bijiri wadda suke yi kun gane ko ina ne mustanfira da suke gudu humurun mustanfira da suke gudu tsananin tsoratar da su aka da aka yi farrat min kaswara wadda ta gudu saboda tsoron zaki da ya tinkaro ta ka gane ko ka annahum fi iradihim wa nufurihim minhu humurun ka ce da su kafirai wajen bijire ma alqur'ani ka ce da jakuna ne jakuna na daji wanda suke da tsananin kasancewa cikin daji farrat min kaswara wacce ta gudu saboda ganin zaki kenan ku kula da kyau ka annahum humurun mustanfira ka ce da su zakuna ne waɗanda suke suka gujewa abin da suke tsoro waɗanda an ka hirgitar da su kun fahimta wasa ko farrat min kaswara wacce ta gudu saboda gujewa zaki da tsoron da take masa Allah ce bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta sufan munashira kowane daga cikin kafirai yana son ya waye gari an sauko masa da littahi kun fahimci hausa da zai tabbatar da annabtar manzon Allah sallasa wai su kowa jiran shi ka inda mu ana son mu yi imani da manzo yadda an ka sauko mai da wahayi mu a yau muna wahayi da ke nuna shi manzo ne sannan mu yi imani da shi wannan yana sa su yi imani bai sawa isa Allah ce bal yuridu kullu imri'in minhum kowane ɗaya daga cikin mushrikai yana son an yi uta suhufan munashshara a bashi ko a sauko masa da littattafai wa'inda suke nuna gaskiyar abin da manzo Allah ya zo da shi Allah Allah ya ce lamarin ba haka yake ba bal la yakhafuna al-akhirah su dai wa'innan ba sa tsoron azabin lahira kalla innaha tadhkira Allah ya ce ku saurara ku ji innahu tadhkira shi dai qur'ani tunatarwa ne wa'azi ne faman sha'a zakara wanda yake so sai ya wa'astu gane ko mana faman sha'a an yaqra alqur'anu wa yatta'izu bihi wanda yake so ya karanta qur'ani ya wa'astu da alqur'ani qara'a sai karanta shi kuma ya wa'astu da shi wa ma yadhkuruna illa in sha Allah amma dai mutane ba za su wa'azu ba sai dai abinda Allah madaukin sarki ya so wa ahlut taqwa shi Allah subhanahu wataala shine ahlut taqwa shi yafi cancanta da aji tsoronsa wa ahlul maghfira kuma shine wanda yafi cancanta da ya gafara zunubi ga bayansa Allah madaukin sarki ya mana jagora a ganin ana za mu takaita wanda muka daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mu